إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor Egondu inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan ramadan yau alhamis 4 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna cikin suratu saba jiya mun tsaya aya ta 13 yau za mu tashi ta sha hudu ko mu karanta mun ta sha uku ya maluna lahu ma ya sha'u
بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وطول الضرسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور
mun fassara wannan ayar jiya kuma mun yi bayani mai faɗi game da ita inda muka tsaya ban faɗi ba shine wa qalilun min ibadiy shakur Allah ya ce i'malu ala dawuda shukra ya ku iyalan gidan annabi dawuda ku gode ma Allah da ni'imomin nan da muka yi muku na baku zabura na annabta na sauwake muku du'a sauwake muku karfe da sauran abubuwan da muka faɗi jiya sai Allah ya ce wa qalilun min ibadiy shakur kaɗan ne cikin bayina masu godiya don ku sani misali da muke ta kira ku gode mani ima Allah kaza ni'ima Allah kaza ba dole bane ka gamsu kai godiyar saboda ma ɗan kaɗan ne za su gode ba cewa akai kowa zai gode ba wannan kuma yana sa ka kokarta ka shiga cikin masu godewar don haka zai yi do ai ta gaya maka ni'imomin Allah Allah yayi ma kaza Allah ya baka kaza Allah yayi muna kaza cikin mu akwai mai tufafi kala biyu cikin mu kace tufafi kala biyu dai ana magana kaza ana magana kaza zai yi a samu haka dan ba abin mamaki bane domin shi wannan shine inda mafi yawa za su yi mafi yawa zai ga Allah ya bani tufafi kala ɗaya kawai ko tufafi kala biyu kadai kawai abinci so ɗaya a yini a ce in gode kawai don ina shakar iska to sai mai aikowa na shakar iska kawai don ina da ido biyu zai yi ka yi haka wata in ka yi haka ma ka yi abin da mafi yawan jama'a suka yi ‘yan kaɗan suke godewa ko mi a fa'ida zuwa makaranta mi a fa'ida sauraron alkitabu wa sunna mi a fa'ida sauraron wa'azi mi a fa'ida sauraron tafsiri don ka zan cikin ‘yan kaɗan ɗin domin ka zan cikin masu samun nasara haka Allah ya ce wa qalilun min ibadi yashkur kaɗan ne ‘yan kaɗan ne cikin bayina ke godiya kakka rudu da ganin yawan waɗanda ke kuka yawan waɗanda ke faɗin babu yawan waɗanda ke faɗin zafin rana yawan waɗanda ke faɗin babu abinci yawan waɗanda ke faɗin komi ya ƙara tsada yawan waɗanda ke faɗin ya don ni Allah ya yi su Najeriya suna mai tambaya ga yaku la yusalu amma yafalu wa hum yusaluna to kakkai mamakin ganin yawan waɗannan duk sun cika Facebook duk sun cika Twitter duk sun cika kakkai mamakin ganin su saboda me saboda Allah ce wa qalilun min ibadi yashkur ɗan kaɗan ne kawai abinda an mamaki abin mamaki shine aga da yawa ba su yi haka ba to amma kai da ka san haka kai da aka karanta ma aka fassara ma kai da ka hardace wannan ayat sai ka kame bakin ka kasance cikin masu masu gode ma Allah wannan shine wa qalilun min ibadi yashkur ɗan kaɗan ne ake samu masu godewa kuma kai ma kana ganin su unguwarku kana ganin su tare da kai in baka cikin su ka yi kokari ka zama cikin su ka zama mai gode ma nemomin Allah falan ma ka bayyana alaihi mauta
Thank you. فلما قضى تبينت الجن تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
Allah na ci gaba da bamu labarin Annabi Sulaiman sai ce falamma qabaina alaihi almauta lokacin da muka yanke mai hukuncin mutuwa muka yanke mai cewa kwayan shi sun kare zai mutu ya ak- mala'ika ya kaɗi rainai ma dallahum ala mautihi ba abin da ya nuna mahum su wane hum su ne can da Allah ya ce wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idzni rabbih babu abin da ya goya mu ina aljannun da ke yi mai aiki yana sa su duk abin da ya sa suna yi mai ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat babu abin da ya nuna musu ya mutu ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi face wani ƙwaron ƙasa shine gara zago shi wannan zagon da ya canye sanda ce kamar da zamu zo mu karanta wani hadisi shi ya nuna musu ya mutu falamma kharra lokacin da ya fadi watan yana tsaye ya sa sanda ya jingina ga sanda yana kallon su ya sa su ne mai wa'annan mahariba wa tamathila suna tayi sai da sun yi sai su roshe suna gida mai wani babban gida da sun yi bai ce komi ba sai su ce tun da bai ce yayi ba sai su roshe suna ta haka suna ta haka ashe ya rasu ba su sani ba aka shekara guda suna aiki lokacin sai zago ya canye sandar da ya dogar gare ta ya jingina gare ta sai ta faɗi shine Allah ya ce falamma qabaina alaihi almauta lokacin da muka yanke mai hukuncin mutuwa muka yanke mai kwanan shi sun kare ma dallahum ala mauti babu abin da ya nuna musu su na aljannun mutuwa tai illa dabbatul ardi face zago wani kwaro na ƙasa ta akulu min sa'atahu wadda ta ci sandar shi da ya dogara da ita falamma kharra lokacin da ya faɗi ta bayyana ciljinnu sai aljannu suka gane allau kanu ya'lamunal ghaiba da sun kasance sun san gaibu ma labithu fil azabil muhin ba su tsaya cikin azaba ta kaskasci ba saboda azaba kaskasci shine kuna aiki ba ce muku ko kala ba ana kallon ku kawai ku ga bai ba ku roshe suna nan suna gari na kallon zo sa ashe ya rasu ba da haka bai iya magana za ka sai su azaka ga alama wannan aikin bai yi ba kaga azaba ce ta kaskasci irin ko ba kuma isa a yi muku magana ba amma wa ya saku haka tunanin ku ya saku haka shi annabi Sulaiman ba shi ya ƙi muku magana ba ku dai kuka yi tsammanin kaskastattu kuke da annabi Sulaiman bai ma ba kuma isa ya muku magana ba don haka da kun yi gini kuka kalle bai ce komai sai ku koma roshewa sai ku koma wani har shekara har shekara guda ta cika cif cif cif imamu tabari ya fitar da wani hadisi da isnadi dai akwai abin kallo akwai nazar saboda ya ce haddathana ahmad bin mansur قال حدثنا موسى بن مسعود أبو هذيفة قال حدثنا إبراهيم الطحمان عن عطاء بن السائب مسرع عطاء بن السائب تدليسي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن سن سعيد بن جبير تدليسي لك أبلاه بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wasu malamai suna rinjayar da wannan riwayar in ta inganta sai ta tsaya ga Abdullahi bin Abbas ta kasance cikin Isra'iliyat yace kana Sulaimanu nabiyullahi idza salla ra'a shajaratan nabitatan annabi Sulaiman annabin Allah ya kasance idan yayi sallah sai ga wata bishiya ta tsiro gaba dai baina yadayhi gaba dai fa yaqulu laha sai ya ce mata masmuki bi sunanki wannan bishiyar fa taqulu kaza sai ta ce sunana kaza fayaqulu li ayyi shay'in anti sai ce saboda mi aka yi ki saboda mi Allah ya halicce ki fa in kanat tughrasu buwisat in ta shukawa ce sai a shuka ta yace an yi ne domin a shuka ina da itace masu daɗi kaza ana ci sai ya shuka ta wa in kanat lidawa in kutibat idan idan ta kasance ta magani ce sai a rubuta cewa bishiya kaza tana magani kaza tana maganin ciwo kaza fa bainama huwa yusalli zata yawmin wata yana yana gama sallah idra ashjaratan bayna yadayhi sai ga wata bishiya ta kiro gaban shi fa qala laha sai yace mata masmuki mi sunanki qalat al sunana mai roshewa al sunana qala li ayyi shay'in anti yace saboda me aka yi kike amfanin me kike qala li kharabi hadal bayt domin in an rusgar da wannan gidan wata wannan mulkin da kake bisa da wannan gidan na mulki zan rusar da shi watanni ne karshe zan kawo karshen mulkinka fa qala sulaiman sai annabi sulaiman yace allahumma amma anil jinni mauti allah ka boye ma aljannu mutuwata hatta ya'lama al-insu anna al-jinna la ya'lamuna al-ghaiba ha aljannu mutane su san aljannu ashe ba su san gaibu ba saboda mutane su tsammanin aljannu sun san gaibu fana hataha asan sai ya sa aka yi mai sanda daga wannan bishiyar fatawakka alaiha sai ya dogara ga wannan sandar haulan mayitan shekara ɗaya yana matacce wal jinnu ta'amalu aljannu suna aiki suna aikin gida mai gida fa akalat hal arabatu sai zago ya canye wannan zago ya canye wannan sandar da ya dogara gare ta fasakaba sai annabi Sulaiman sai ya fadi yanzu da ya fadi falamma harra lokacin da ya fadi tabayyana til jinnu sai aljannu suka gane Allah ka ya alamun gaiba ma labisu fil azabil muhin suka gane to shine sai ya ce fama fa akalatal arbatu fasaqat sai annabi annabi Sulaiman sai ya fadi fatabayyanatil insu annal jinna law kanu ya'lamuna al-ghaiba sai mutane suka gane cewa aljannu da sun san gaibu ma labifu haulan fil azabil muhin ba su tsaya shekara ɗaya ba cikin azaba mai tsanani mai raɗaɗi ta cewa suna ta gini suna roshewa da kansu azabar walakanci saboda sun kai misali ko magana ba a yi musu a ce gini bai yi ba wannan ya nuna aljannu ba su san gaibu ba don haka dama aljannu su mutane ke ƙara musu girman kai wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni
يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا
Allah ya ce wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum fazaduhum rahaka Allah ya ce akwai wasu mai lamari yake akwai wasu mutane wasu mazaje daga cikin mutane dake zuwa neman taimako ga wasu mutane suna zuwa neman tsari ga wasu mutane na aljannu daga wasu mazaje na aljannu wannan sai ya ƙara ma aljannu girman kai sai su ga ashe manya suke sai mutum ya je wajen boka boka ya tambaye aljani a ce mutum ne ya zo bancin aljani bai kai darajar ɗan adam ba aljani shi ya kaskastace ga ɗan adam ga yadda annabi suleiman ya tisa su aiki ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama wasunsu ga yadda abu huraira ya kama wasunsu ga yadda muminne cikin aljannu ke rukiya ga waɗanda aljannu su fita cikin mutane wata mutunta ko ina ya fi aljani daraja amma da ya kasance ‘yan adam suna zuwa wajen aljannu neman tsari wanda sai ya ƙara ma aljannu girman kai da ganin cewa ashe sun fi ɗan adam ɗaya daga cikin fasarorin da malamai suka kawo wannan ayar don haka ɗan aljani bai san gaibu ba amma ɗan adam ke tura shi yana ƙara girman kai ana neman magani ga rai a ce wannan magani aljannu za su kawo shi wannan magani kaza kisa da ta wuce mu cikin suratun namli ta nuna haka cewa qala ifritun min aljinni ana atika bihi min qabli an taquma min maqami قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وقال وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ربك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم kaga wannan kissa annabi Sulaiman ce ta cikin suratul Naml amma ta tabbatar da cewa ɗan adam sun fi aljannu qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika ifritun min aljinni zan zo maka da garin ita malikatu saba kafin ka tashi ka koma zama qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka arfuka shi kuma wanda adda ilmin littafi yace zan zo maka da shi kafin girarka kafin ka kyafta gira kaga ya nuna cewa mutum mai ilmi ya fi aljannu ya fi shugaban aljannu don haka aljannu ba su san gaibu ba aljannu ba su san gaibu ba amma 'yan adam ke ingiza su suna zuwa neman taimako wajensu ana zuwa inda boka a ce da rauhani yaka aiki ya ce mutum mai rauhani ne ko da rauhani yaka aiki sai a wani girmama shi rawanan nan ba komai ba ne wasu abubuwa ne aljannu wanda in muka ci abinci muka yi suwa su za su cin wannan kashin da aka yi suwa ya koma tsoka su ci wasu abubuwa ne da ke zama wajen ƙazanta wasu halitta ce wadda ko alama ba ta kai darajar halitta ta ɗan adam ba wata halitta ce da babu mala- babu babu babu annabawa cikinta babu manzanni cikinta gaba ɗaya cikin wa- aljannu gaba ɗaya na farko da na ƙarshe ba wanda ya kai darajar sayyidina abubakar siddiq kaga ƙanana ne ba wasu ne wanda ya kamata mu dinga dokar su ba akwai na kwarai wa anna minna salihuna wa minna duna zalika aljannu kowane akwai akwai na kwarai akwai wanda ba na kwarai ba amma na kwarin aljannu bai kai na kwarin mutane ba duk a tara aljannu na farkon su na karshen su ba wanda ya kai darajar sayyidina Abubakar ba wanda ya kai darajar sayyidina Umar ba wanda ya kai darajar sayyidina Uthman ba wanda ya kai darajar sayyidina Ali cikin su gaba ɗaya na farkon su da na karshen su haka babu annabi cikin su babu manzo cikin su mutane wata halitta ce ta Allah wadda ya sanya dan adam ya fita amma ya ce mutum mai rauhani ne sai mutum ya je yana neman taimako ga inda za a zo mai da aljannu ko a ce za a iza aljannu su yi ma kaza da kaza in ka tsare azkar babu abin da za su yi ma duk muna da kissa yadda sayyidina Abu Huraira sayyidina Abu Huraira yayi da aljani wannan kissa ce shahararra sananniya da kowa ya santa daga ƙarshe gaya mai cewa in ka karanta ayatul kursi to ka fi ƙarfi duk wani aljani da zai zo da zai zo inda kake don haka falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin lokacin da ya fadi sai aljannu suka tabbatar da cewa da sun san gaibu da ba su kasance cikin azaba mai raɗaɗi ba yanzu aljani an ce bai san gaibu ba amma yana iya taho maka da labarin abin da aka yi daga Kano sai in yana nan aka yi ai ba gaibu bane in ya tahi Kano ya dauko maka labarin daga Kano ma wani dan adam na iya bugo ma waya ga ma ga abin da aka yi tunda gwada ma zai yi shi ma in babu abin da aljani ba zai iya ma komai ba illa ya gaya maka yazo inda boka ya gaya mai ga yadda aka yi ga yadda aka yi dan adam yana iya video call ya gwada maka ka gani da idon ka ga ya kana gani kaga kaga dan adam yana da daraja ta sama ga wadda aljani yake da shi doka don aljani misali abin da yake shine aljani yana gidanka sai ya ji labarin kai ya ga kana da rauni ya san zaka je inda boka boka ya aiko shi ko da kake zuwa sai ya ga ma ga abin da aka gidanka sai hankalinka ya tashi suka kamar ya san gaibu ba gaibu ya sani ba yana tare da kai kai kana ga shi yana ganin ka kai baka gani nai doka ko CCTV aka sama irin aikin da za ta yi kenan tana ɗauka ba san tana ɗauka ba daga ƙarshe ɓarawo nawa aka kama da CCTV mutum nawa aka kama yayi abin da bai dace ba da CCTV to irin wayannan abubuwan ne sai aljannu in suka yi su sai mutane su aga cewa aljannu ya san gaibu qul ya alamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibu sai Allah don haka sai mu kiyaye sai kisa ta gaba Allah ya ce la karkana ne sabani laqad kana li sabarin fi maskanihim ayah جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور Allah ce laqad kana li saba'in fi maskanihim aya hakika akwai aya akwai abin lura game da saba a wajen zaman su saba wasu mutane ne da aka yi dake cikin madinatu ya arif dake cikin yaman har yanzu har yanzu a ƙasar yaman akwai madina ya arif akwai su wanda ake ce ma wanda ake ce ma saba wanda akwai garin da saba suka yi zama wanda sanannen gari ne wannan saba asalin sunan mutum ne sunanai saba bin yashjub bin ya'rub bin kahfan kahfan shine babban kakan larabawa ya'rub shine baban larabawa wanda ake cewa al-arabul ariba mun san a tarihi akwai da cewa al-arabul ariba ko akwai al-arabul musta'riba ko wanda suke annabi isma'il da don yayi yayi aure da gare su sannan akwai al-arabul ba'ida kamar adu da da samud wa'annan to wa'annan sune asalin larabawa saba saba bin yashjub bin ya'rub bin qahban wanda yake shine asalin kakan larabawa suka zauna a wani gari a cikin Yaman shine Allah yake bada labarin su yace laqad kana li sab'in fi maskanihim aya hakika akwai aya akwai abin lura ga saba'i a wajen zaman su doka ya ku mu'minai ga Allah ya kawo muku labarin saba da labarin yadda suka zamna domin ku ɗauki aya domin ku ɗauki abin lura domin ku karanta ƙistar su ku ga wani darasi za ku iya ɗauka ciki ku ga abin da suka yi wanda ba daidai ba ku kauce mai ku ga yadda Allah yake so a yi mu'amala da ni'imomi na yi ni Allah ya wasa ba Allah ya ce jannata ni an yaminin wa shimal Allah ya musu gonaki gefen dama da gefen hagu watan garinsu ko ina fadama ce ko ina gonaki ne Baka duk ‘ya'yan itace kyauta kowa yana samu ya ci abinci ba matsala ba ne, kulu min rizqi rabbikum Allah ya ce ku ci daga arzikin ubangijinku ga gonaki nan ko ina gehen ka na dama ko gehen ka na hagu innan kake juya baka bukatar sai ka juya nan ka dibi kayan itace innan kake juye baka bukatar sai ka juya nan ka dibi kayan itace amma fa in kun ci daga arzikin ubangijinku washkuru lahu ku gode mishi kaga babba aya kenan in kun ci daga arzikin ubangijinku ku gode mishi ina wa'in suka samu abin sahur yau suka ci kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu ina wanda za samu abin budin baki yan anjima kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu ina wanda ake kawo ma abinci su ci ba lokacin azumi ba ya kasance an kawo ma kaci shekara ɗaya daga wancan azumi zuwa wani azumi kullun ci kake haka kawo yanzu kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu ina masu ganin layin muhimmanci ana cikin ni'ima kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baki kenan in dai ka samu abin da kake ci to ka gode ma Allah sai a ce akwai wanda ya ce mazhabar kamalan jabir mazhabar ka ta'ada cikin ni'ima mazhaba ta ce kuma ni ina ganin mutane cikin ni'ima ina ganin mutum da tabbo da wando lokacin annabi babu mai tabbo da wando kidayayyu ne mai tufafi kala biyu amma ni yanzu ban taba ganin talakkan da bai da riga ba ya ce wai bai da riga da wando eh mutum ya taho masallaci a kabbata sallah a cewa da ai talakka ne bai da riga annabi sallallahu suka ce ana sallah cikin tufafi daya mutum ya sallah da wando daya sai annabi ce cikin ku wake da tufafi biyu wake da riga da wando haka ni duk mutanen da yake gani wanda ke cikin ni'ima nake gani sai in ga mutum da riga wani sati in ga ya canza wata riga da ba ita ba kai wani gobe ma nika gani ya canza wata riga haka na san mutane suna cikin ni'ima sai in ga mutane da ƙarfin su babu alamar su ne yunwa ta ci su na san suna cikin ni'ima sai in ga wasu da roba roba na san ni'ima ta yi musu yawa sai in ga wasu da mota suna tafiya na san waɗannan suna cikin babban ni'ima Allah wadda waɗanda suka wuce a baya ba su taɓa samun irin wannan ni'ima ba wadda suke ciki wasu kuma jirgin sama suka shiga in za su yi tafiya ga ni'imomi nan muna ta juyi ciki dama da hagu amma kuma kullum ana ta wayo Allah ana ta ihu yau jiyan nan sanyin da aka yi kowa ya yi shiu da rana ce aka yi da yawa da a ce ayayayi rana ta yi yawa amma wai don ka a ce kai an yi ni'ima a gode ma Allah ka a ce Allah ya iya sai kowa ya yi shiu kamar ba a yi wani abu ba amma da rana ce wadda ta fita wadda aka yi jiya da mutane sun yi ta magana sun yi ta faɗi sun yi ta kukawa sun yi ta nuna Allah bai kyauta musu ba ba a yi musu daidai ba an sa su cikin zafin rana ga suna azumi kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu wallahi akwai abinci da yawa mutane suna da shi wallahi akwai shi kasuwa wajen saisuwa mutane na da kudin da suka saye su ci mutane suna da kudin da suke rika smartphone da waya suna ɗaukar hoto su buɗe facebook account su sai data su sa don haka kulumin rizqi rabbikum washkuru lahu wannan arzikin na wayoyi da kuke da shi arzikin na Allah ne rizqi rabbikum ne arzikin Allah ne abin da yake so gare ku washkuru lahu wayanda ba su da shifa dan jiwa za mu cin mu abinda Allah ya ce su ci su ke su to su yi kuka za mu cin mu mushi sai Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum ya ku mutanen saba ku ci daga arzikin ubangijin ku washkuru lahu ku gode mai baldatun tayyibatun ga ku da gari mai dadin zama garin ku dadin zama ga rai ga ka ƴaƴan itace ga fadamu gehen dama da hagu ga aminci wa rabbun gafur kuma ubangijin kuma mai gafarta zunubi ne har yanzu ubangijin mai gafarta zunubi ne kuma mai gafartawa bane zunubi nawa muka yi mu roke shi Allah ya gafarta muna kuma ya gafarta muna to amma su saba'i mi suka yi fa'arau فأعرضوا فأرسلنا عليهم زيد العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل salace fa'arau فجزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور
sai Allah ce fa'arahu sai suka kauda kai duk basu ga wannan ni'ima bace wannan ni'ima mai dadi sai Allah ce fa'arsalna alaihim saylal arimi sai muka tura musu ruwan dam in ambaliyar ruwan dam in arim har yanzu sananne ne kuma eh, dam in arim sananne ne har malaman tarihi wanda ba musulmi ba an san wannan ambaliya kun ga sai Allah ya sako musu ambaliyar dam dam din arin yanzu ni dam kai me amfanin dam ba shi ka sako ruwa ba wa'annan fadamu suna samu suna suna suna suna eh, suna fidda yaya to ashe Allah yana iya maka ni'ima in baka gode mai ba ya kama ka da wannan ni'ima yanzu ruwa ne waɗanda da waɗannan ruwan su ne suke sa waɗannan gonakin suna fidda 'ya'yan itace mutanen nan suna ci amma da suka kafirce fa'arabu suka kafirce fa'arsalna alaihim sailal arimi sai muka an aiko musu ambaliyar dam ɗin aram dam ɗin dam ɗin nan da shi yake sauko musu ruwa dam ɗin arim wanda shi yake sauko ruwa su suna zuwa gonakin suna samu sai ambaliya Doka in yayi ambaliya me yake yi duk shukoki mutuwa suka yi. Doka in shukokin ruwa sun yi musu yawa sai suka mutu, sai hanyoyi suka lalace, sai komi ya lalace. Wa baddalnahum bi jannatayhim. Muka canza musu da waɗannan wadammun da suke da su guda biyu gefen dama da gefen hagu jannatayni. Muka canza musu da wasu fadammu guda biyu wannan mushakala. Abinda aka canza musu da shi ba ba aljanna bace, ba korama bace, ba aljanna bace, ba fadama bace, amma sai aka yi musu kamar yadda aka ce ma'o'innan abin nan guda biyu fadamu guda biyu sai aka ce aka canza musu da wasu fadamu guda biyu zawatai ukulin hamdin masu wani abinci mai ɗaci sai kasance gonakin nan da da komi suka shigowa da daɗi ake ciro abin da suke ci baldatun batun, watan gari mai daɗi ɗaya itace mai daɗi sai allah ya canza musu bijannatayhi zawatai ukulin bijannatayhim jannatayhi zawatai ukulin hamdin da wasu gonaki guda biyu wayanda su abinda ke cirrowa da kasa baki ɗaci kaka ji dogon yaro ne eh da kasa baki ɗaci kaka ji da ko ga kayan itace masu kyawu wa aslin da tsamiya sai kasance yanzu itacen tsamiya ne kaga sai dai a diba aikulin tsamiya tsamiya in ka dibe ta kashka ko kare ba ciki ba za ta yi wa shay'in min sidrin qalil da wani abu na magarya eh kadan magarya ɗaya wani abu ciki nashi ibn kasir yace wa shay'in min sidrin qalil yace lamma kana ajwada hadhihi al-ashjar al-mubaddala biha huwa sidru lokacin da ya kasance cikin wayannan bishiyoyin mafi girman su mafi kyawun su shine magarya saboda na farko mai daci miza da mai daci ana cin mai daci na biyu mai tsami tsamiya na uku magarya ka gani a gara gara ciki magarya shine ibn kasir yace to tunda wanda ya fi cikin su shine magarya qala sai Allah yace wa shay'in min sidrin qalil sai aka sa musu da magarya ɗaya kadan sai aka sa mata kaya da yawa kahin ka ciro magarya ita ba duk hannunka sai yayi kaya duk icin magarya ya zan kaya sai yace fa hadal ladhi sara amru tainikal jannataini ilayhi ibn kasir yace haka lamarin waɗannan fadamu guda biyu ya koma ba da tsimarin nabijatu bayan da suna kawo ba da tsimari nabijati bayan da suna kawo ‘ya'yan itace ni na nu walmanazirin hasanati kuma ya an kalle su za a ga abin kallo mai kyau in sun yi furanni masu kyau wazilalil amikati kuma suna da inuwa masu zurfi watan masu daɗin ji wal anharil jariyati kuma suna da koramu abin gudanawa bujjilat ila shajaratil araki wat tarfa'i was sadri allazi ash-shawkul kasir was sadr was sidri bi shawkil kasiri wa samaril qalil sai aka canza musu da bishiyoyi na arak na aswaki wanda aka aswaki da su da aka yi musu bishiya ta arak wanda ake aswaki da ita da wasu bishiyoyi masu daci da kuma magarya mai kaya da yawa mai ƴaƴan kadan wa zalika bi sababi kufrihim wa shirkihim billahi wannan saboda butulcewa su da shirka da suka wa Allah wa takdhibihim alhaqa da ƙaryata gaskiya da suka yi wa udulihim anhu da kauce mai da suka yi ilal batili zuwa ga abin da ba daidai ba zuwa ga abin da an ƙarya zaka wiyinmu da mu kasance muna butulce mani ima Allah mu kasance muna muna kin gode mani ima Allah mu kasance ni'imomin Allah na sauka gare mu muna butulcewa muna kafecewa mun ji yadda Allah ya wa wa'annan sakamako fa arabu suka kauda kai bayan Allah ya ba su alhadamu guda biyu masu dadi masu fidda abinci mai dadi da suka kauda kai sai Allah ya aiko musu dam yayin musu ambaliya ya lalata wa'annan gonakin aka canza musu da wasu gonaki guda biyu masu abinci mai daci da kuma itacen tsamiya da kuma magarya ɗan kaɗan mai ƙaya da yawa sai Allah ce zalika jazainahum bima kafaru wannan fa ba mun yi musu bane don kaumu saba ne ko don muna jin haushin su a'a saboda wata siffa ce jazainahum bima kafaru mun yi musu takayya saboda butulcin da suka yi mun yi musu ni'ima suka butulce sai Allah ce wa hal nujazi illa al kafur wa muka wasa kayya in ba mai kafircewa ba ai duk wanda ka ga mun wasa kayya to wanda muka wa ni'ima ne ya butulce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qawmun daral bawar نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار
idan idan Allah ya yi ma ni'ima ka ka butulce mata to sai Allah ya jarabe ka in yadda ya jarabi mutanen saba jaraba daga Allah tana zuwa zaba da abubuwa guda biyu na farko saboda kai kana cikin ni'ima ka butulce mata ya kasance lokacin akwai kuɗi suna yawo hannun mutane su ce babu kuɗi sai a kawo cashless policy a ɗan gwada su na wata ɗaya sai su girgiza sai su gane ashe da akwai ni'ima suka yi ta kafir cewa suka cewa babu to haka da haka a- haka ka'ida Allah take Allah haka sunna ce take idan kana cikin ni'ima ka kauce ka nuna ba ni'ima bace sai Allah ya jarabe ka amma akwai wasu mutane da Allah ka jaraba ba don komai ba sai don ya daga darajar su kamar da ya bamu labarin cikin suratul baqara wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين alladhina الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون kaga wa'annan ba komai suka yi ba Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat yace me wa bashshiris sabirin zamu jarabce ku da wani abu wal nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi na tsoro wal ju'i da yunwa wa naqsin min al-amwali da tawaya ta dukiya wal anfusi da mutuwan mutane shine tawaya ta rayuwa was samarat da ta ayyan itace sai Allah ya ce me wa bashir sabirin kai bushara ga masu haƙuri su wane ne allazina idza asabatuhum musibatun qalu wa wayyo bako qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda in musiba ta same su su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun don haka abubuwa guda biyu ce sai Allah ya kawo jarabawa na farko kana cikin ni'ima ka butulce sai Allah ya ce wa hal nujazi illa al kafur ai babu wanda muke wa sakayya da irin wannan sai mai butulci wanda yana cikin ni'ima ya yi ya butulce sannan akwai wani nau'i wanda shi kuma Allah malamai suka ce Allah yana son ya daga darajar su ne Allah yana son ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma Allah yana son ya ɗaukakar da darajar su ne su samu salati daga Allah da rahma su kasance shiryayyu an kila aikin ka ya tsaya aljanna mataki na uku Allah yana so ya kai ka aljanna mataki na talatin sai Allah ya jarabce ka da wasu jarabawoyi to an jarabe ka me ya kamata ka yi ka dinga wayo Allah babu ka dinga kuwa ka dinga tsuwa a'a ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya daga darajar ka don haka an ji an yi zahin rana kai kuwa sai mi an yi zahin rana za ta konu kuma babu lada kuma ka konu a banza kuma ta tafi shikenan shikenan an ji babu kuɗi babu kuɗi mi za ka yi babu kuɗin baka ce inna lillahi ba baka koma ma Allah ba kuma babu su kuma babu abin da zaka yi kuma in ka kwata in civil defense su baka kashi kuma babu yadda zaka yi sai haka me ya kamata ka ce ka ce inna lillahi wa inna ka koma ma Allah ka yi hakuri kamar da za a ce ni Allah ya ce wa bashir waye as-sabirina za mu ji ko cikin wannan kissa Allah zai ba mu labarin irin da yake so mu zama amma an ji babu kuɗin an ji akwai ranar an ji akwai wasu aka ce kai kuwa saka ce ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji saka ce ka yi haƙuri saka ce ka koma ma Allah saka ce ka kidan yi abubuwan da Allah ya yi ma an ji babu ba fata guda kai baka ci abinci ba to sai ka a ce mai sace ka yi haƙuri Allah jarabawa ce daga Allah wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i shine Allah ya ce yace ayi ma basu bishara haƙuri ba cewa kai ka je ga Facebook ba kai ta raki kai ta kuwa kai ta babu kai ta sukan ni'imomin da Allah ya yi kamanci sheda kamanci ido na gani kamanci baki na magana magana kamanci kudin wayarka kamanci kudin sayan data kamanci kudin roba roba da kudin mashin da kudin kabu kabu da kake da kudin zuwa da duk kamanci wannan ni'ima ya kasance kai ta hargowa inda wanda baya kara ka baya rage ka wai an kaddarta babun fa kenan babun ne da kace faɗi gaskiya ce mu mun san ƙarya ce in kace babu yanzu ƙarya kake dan ƙarya dan wuta abin shi da gora har wuta kana da tufafi kana da
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقنا الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون sauran mu Allah ya saka da lahidi sun gane fassararta amma dai kana da tufafi sun yanke jikinka har da hulla kace babu ƙarya kake yi to an kaddarta babu wallahi kai gidanka kamar gidan annabi ne wata biyu akai ba a aza komi gidan annabi ba kai yanzu wata uku ba aza komi sai ka ce kai hakura kai hakuri Allah zai baka lada hakuri ba duniya aka zo ba ce ka je kai kuwa kai karar Allah kai butulci kai ta fadin babu kai ta fadin maganganu da basu dace ba zaka mu ji tsoron Allah abubuwan da ke aukuwa yanzu na butulce mu ni'ima da gare mu suna da yawa kuma ba haka muka yi Allah yayi da mu ba ba haka Allah yake so da mu ba in muka butulce Allah ya ce wa hal nujazi illa al kafur wa muke wa irin wannan sakayyar face mai kafircewa ada in ka taso da Kano ni ma ba so daya ba na sha tasowa da Kano karfe bayan magariba zuwa Sokoto a wannan lokacin mutane ma kuka suke yi yanzu ka taso da daddare in ba wani abu ka saka taka ba kaga irin wannan babu yasa saboda wahal nujazi illa al-kafur da babu hanya da tafi aminci irin ka biyo ta Zamfara zuwa Sokoto babu hanya da tafi aminci a Najeriya irin wannan ka taso da Kano da Kaduna da Abuja da daddare kana tafiyar ka lafiya kalau amma kuka akai shekara goma da suka wuce buhun shinkafa dubu bakwai da ɗari biyar kuka akai yau sai ka sai shi dubu saba'in da biyar don dole babu mai roƙonka don dole ka yi don dole ce dole dole ta sa kai haka kaga wahal yujazi illal kafur zaka gode ma Allah dubu saba'in da biyar da aka sai ka ce alhamdulillah ku ce alhamdulillah in yayi haka nan za a sai shi wallahi tunda aka sai litar fetur dubu ɗari bakwai da ishirin babu wanda taɓa tsammanin za ta kai haka an san tana ƙara tsada amma ta da tana naira tamanin da shidda an san za ta ƙara tsada amma a za har abada har mahadi ya zo babu wani tsammanin za ta kai naira ɗari bakwai da ashirin ga ce ɗari bakwai da ashirin aka sashe ta haka ne Allah mun gode Allah mun gode da ni'imominka Allah ka ƙara mana ni'imomi wanda bai gode ba ga sama can saman saboda bakwai Allah yake kawa ya zuwa ke je ya kwato haƙi dai babu jama'a ko ka yi ta kuka a Facebook shirme kake yi ba a yi in an an yadda akwai din gidanka irin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ne wata biyu akai ba a dafa komi ba to kai hakuri yadda annabi ya yi hakuri bai kai karar Allah inda kowa ba an yadda kai irin Abu Hurairah kake wanda yake faduwa a azama haukaci ne ashe ba hauka bace yunwa ce ta sa yake faduwa ko tahiya bai iya yi an yadda haka kake to yaushe Abu Hurairah yayi kuka yace wayo Allah bai bai ba wayo wani bai bai ba babu hakuri yayi yau yana ina insha Allah yana aljanna ya tafi saboda haka ya kamata mu kiyaye butulci kuma mu jibe mu on individual level mu jibe mu ɗaiɗaikun mu in ina wannan magana kowa ya jibi kai ne kowa yau ta tafi jiya al'umma gaba ɗaya yau ɗin su tafi jiya duk abin da ake faɗi an yo a da to cikin wahala aka yi shi rayuwar da aka yi a da babu waya hannu yanzu ta samu rayuwar da aka yi a da babu mota yanzu ta samu rayuwar da aka yi a da kaza na sha faɗi nan in mutum ya je makka aikin hajji ya dawo cikin abin da yake faɗi ya gani ya ce ya ga sudai ya ga larabawa ya ga kaza na juya kanta yanzu ga ta nan kowane lungu da sako a sakkwato a ko'ina tana nan duk da haka nan ba babu ne in babu nema kuma kazan nan duk inda ka tafi cewa za a yi ta kare ko aljannun gani annabi Sulaiman ka sai ya tawa ya sani ko kuma waɗannan ne masu faɗin babu da kasuwa tsakkwato kasuwa kwara ɗaya ce tsohuwar kasuwa ita kaɗai ce komi kaso sai ka yi nan aka ci gaba kai sabuwar kasuwa yau kowace shiya akwai plaza kuma babu ciniki ko suwa ne a cikin waɗannan shagunan oho ko sani kawai kowa kawai sai ya zagi Allah kowa sai ya ce Allah bai yi ba babu ni'ima babu komi babu babu babu Allah mu akwai akwai akwai da yawa Allah kai ta ƙara muna akwai kullum muka falka muka tashi sai muka ƙarin ni'ima Allah gare mu Allah ya ƙara muna lafiya Allah ya ƙara muna abinda lafiya ka ci Allah ya ƙara muna godiya Allah duk muka diba yalwa muka gani zai yi da yake faɗin wannan banda dubu goma cikin account na ba da ina da ido ba ba da ina shakar iska ba ba da ina da baki ba ba na samu damar tawa na yi tafsiri ba in an jima in Allah ya ban dama zan fita in sallar tarawihi ina zuwa in gaida mahaifana ina zuwa inda iyali na in dawo ina rana da dubu goma ko ba na dubu goma ai ban mutu ba sai an gaya ma sai ina da dubu goma na aje ne zan je lahira in yi zan je in ce ma Allah ya yi min duk abin da ya min in bai ban kuɗi ba ga hannu da yawa kuma kuɗin nan masu kuka akwai su da yawa cikin account akwai su akwai su sai ka ji mutum yana kuka yana da fiye da dubu ɗari cikin account wani yana da fiye da dubu hamsin wani yana da ma miliyan wani yana da kaza amma kuka yake cewa kai babu babu babu ku saba ma kanku da rashin cewa babu ku saba ku cewa da alhamdulillah Allah akwai Allah mun gode ga wata ni'ima ta biyu da Allah ya yi musu suka kafirce bismillah وجعلنا
بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وغيظا وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين sai Allah ya faɗa mata muna wasu wata ni'ima da yayi musu yace waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha muka sanya tsakanin su da alƙaryar da muka wa albarka ita ce Baitul Maqdis ko subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakna hawlahu doka Baitul Maqdis shine Sham shine a inda muka yi ma albarka sai Allah ya ce waja'alna bainahum muka tsaya tsaka- muka sanya tsakanin su saba'i inda suke wa bainal qura allati barakna fiha da kuma alƙaryar nan da muka yi ma albarka muka sa quran zahiratan muka sa wasu alƙaryoyi bayyanannu inda sai an wuce su akai can yanzu in zaka tafiya kun ga tafiyar da da ake bisa raƙumma sai ya kasance kafin ka kai garin da zaka je duk garuruwa ne yanzu misali ka kaddata nan da ka sani daga Sokoto zuwa Kano sai a ce in ka tashi da Sokoto baka cimma wani gari sai Kano akwai dadi babu amma in zaka cimma gari kaza ka cimma gari kaza ka kaga zar dadi ka kwan cikin jama'a ka tashi ka sha ruwa ka ci abinci shine sai Allah ya ce quran zahiratan muka sanya wasu alqaryu bayyanannu wanda suna ganin su ta nan suka wucewa in za suna ga ya baitul maqdis Allah ya mai albarka can ake zuwa rihlatash shita'i was sayf ana kasuwanci don haka hatta tafiya ku wajen kasuwanci tafiya ku wajen bude ido in kuna tafiya da raƙummanku ba ku bi daji garuruwa ne za ku dinga ketawa ku tsaya wani gari ku kwana ku tsaya wani gari ku sha ruwa ku tsaya wani gari ku ci abinci sai Allah ya ce wa qaddarna fiha sayra sai muka tawaye tafiyar sai su ga tafiyar nan take sun kai saboda har yanzu ba su bi daji ba ka fito da wani gari ka shiga wani gari har yanzu kana jin ka cikin jama'a cikin gari cikin ruwa sai Allah ya ce siru fiha layali wa ayyaman aminin yace ku yi tafiya ciki da daruruwa da yinuka kuna amintattu lafiya kalau ba ku da damuwa kuna tafiya kuna iya tafiyar dare kuna iya tafiyar yini kuna amintattu cikin banya manyan ni'imomi da muke da su yanzu muna da irin wannan ni'ima wa qaddarna fiha sayra siru fiha layali wa ayyaman aminin in mutun ya tashi yanzu zuwa Kano kowanne ne kai ba Kano ba mutum ya tashi a aika shi kudu inda bai taba zuwa ba gaya min suna wata jiha a kudu enugu yanzu mutum ya tashi da nan sakkwato zai je enugu nysc in ya ɗauki kayan ba yana ɗaukar ruwan sha in ya ɗauki ruwan sha har dariya za ku yi mai tafi zai ɗaukar ruwan sha ruwa ya kace za ka same su can abinci ba a sai yanzu misali za ka je kano wani lalura ta kai ka za ka je kasuwanci sai ka ci a dawa ma abincin ka da yawa ka tafi da shi ana haka da Allah wa har dariya za awa wanda ya yi haka nan to duk da haka ake yi wa'annan ɗaya ba su haka sai Allah fade su kwana ya musu ni'imar da ba su haka waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sayra siru fiha layali wa ayyaman amini su ne ba su haka amma da kowa haka yake lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka akai hadisin mugera bin shuba yana nan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam bukhari da muslim annabi da ya ji yakin tabuka ya dawo ga hanya ya shiga biyan bukata ta cikin daji da ya biya bukata ta sai ya yi tsarki da dutse ya fito ya yi alwala da ruwa saboda mai saboda ruwan ba su isa da madina ya ɗauki ruwa ne ya tafi ya dawo in za kana za ka ɗauki ruwanka babu inda kake samun ruwa a hanya yanzu duk an wuce wannan matsala yanzu duk yadda za ka yi ka tafi kano ko lagos ba ka cewa wannan galan ɗin ruwa ne ka riƙa don ka sha ga hanya babu kawai duk inda ka tsaya ka samu tabbas ɗin waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha ka tabbata akwai mai quran zahiratan ka tabbata akwai inda zaka samun ruwa kuma ba fa kuɗi zaka ɗauka ba fa dan ATM zaka rikawa dan kaɗan an sauwake maka ban maka ɗauke su ne amma wayyo Allah babu wayyo Allah akwai rashi wayyo Allah ana cikin wahala wallahi ba a cikin wahala cikin daɗi ake ake kowa ya tafi babu mai tafiya da abinci a da mutum yana da ruwa amma taimama yake yi yanzu ga ya annabi sassanan da ruwa a hannu amma ya yi da ya biya bukata ta ya sa dutse ya yi tsarki saboda mai saboda bai iya sa ruwan babu su ruwa kishin ruwa za ta kama su a hanya to da yawa kuma taimama ma suke ga hanya don shi ɗaya daga cikin salaf a kosa cikin salaf da suka ce ba a tsarki da ruwa sai da dutse musa akwai saɓanin malamai cewa ana wasu su ce ana tsarki da ruwa ana tsarki da dutse wannan shine kauli mafi inganci haka wanda yafi tsari ko bayan gari ko akwai ruwan ko akwai ruwa ana iya dutse wannan mun sura mutane na kuskure sai mutun ya yi tsarki da dutse sai ya zo ya ce sai ruwa yake so ya samu ya tsarki a in kai tsarki da dutse ya isa ana yin tsarki da dutse ana yin tsarki da ruwa ana wasu suna ganin yanzu abubuwa guda hudu ne wasu suna ganin ana yin tsarki da ruwa da dutse a hada guda biyu akwai masu ganin ana yin tsaki da ruwa da dutse a hada guda biyu amma dai kauli mafi inganci ba a hada guda biyu sai dole sai dai a yi guda hadisin da ya zo na fi rijalun yuhibbuna an yatahharu na cikin suratul tauba wanda ya nuna cewa hadisin sunan abi dawud da wanda ya nuna mutanen kuba annabi ya tambaye su me yasa Allah ya muku wannan yabo suka ce muna hada ruwa da dutse hadisi ne bai inganta ba don haka baka zuwa wajen bayan gari ko wajen fitsari ka sa dutse kuma ka sa ruwa sai dai in kai da dutse ya isa in kai da ruwa kuma ya isa da kamar zabobin malamai akwai masu gani ita ce mazaba mafi karfi in kai da ruwa suna yi in kai da dutse suna yi mazaba ta ɗaya kenan mazaba ta biyu akwai masu gani ana iya haɗa ruwa da dutse hujja su shine wancan hadisin na Abu Dawud da wannan ayat dake cikin suratul Tauba amma kauli mafi inganci wannan hadisin bai inganta ba don haka babu hujja akwai masu ganin ba a tsarki sai da dutse ya ce ai ruwa abinci ne za a sa ruwa wajen kazanta saboda mai saboda kawai yanzu duk da kauli neman da bai da karfi amma ka ji wannan malamin cikin yanayin da yake na ruwa yadda yake ganin muhimmancin ruwa yana ganin yanzu a ce mutum ya yi fitsari ko baya gari ya sa ruwa akwai mabazzaranci abinci ne fa ka ɗauki abinci a ce da shi za ka yi tsarki saboda ruwa a wancan lokacin suna da wahala samu mutane suna da wahala inda suke samun ruwa amma yanzu ga ruwa nan banza banza ko ina ko ina jarka za a ci ko maka jarka a sai san maka naira dubu kila ma ba ta kai naira dubu ba ɗari biyan ma ba ta kai ba kila ɗari biyu to kaga hamsin lokacin annabi guga ɗaya mudun dabino mudun dabino ɗaya mudun dabino zai kai naira ɗari biyar guga ɗaya ba jarka 50 liters ba ba ya ga ruwa annabi sassala aka ce mai ya rasulallah أفنى توضأ من بئر بضاء فإنها بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب يا منزو الله ذا ولحوم ولحوم الكلاب يا منزو الله ذا مي الولا daga بئر بضاء rije nan ta Madina rijiya ce da cikin ta aka jefa kallen haila in mata suka gama haila kallen irin part sai su jefa ciki in abu ya mutu kare ya mutu ko wani abu doka a jefa ciki in in walhumul kilab wannan da wani da abin da ya lalace yayi wari annabi ce za balagal ma'u qullatayn lam yahmilul khabath ai suna da yawa ruwan in sun kai qullatayn ba su kokar kazanta ai amfani da su haka yanzu in in kaga wani ya jefa kallon haila waye cikin kana shan ruwan nan ba don me baka sha to don akwai su da yawa don kana cikin ni'ima da dadi rijiyoyi sun yi yawa ko ina rijiya ce ko ina bohol ne mutane ko ina makwabta na an yi rijiya na an yi bohol mai ɗaukar ruwa za a hajjarka naira talatin naira hamsin naira ɗari kuma kana da naira hamsin ina naira ɗari amma kullum kuka kakai wayo Allah babu wallahi mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah mu san cewa Allah ya yi muna ni'imomi yanzu wannan ni'imar da yake faɗi cewa su yi tafiya tsakanin wata alƙarya in mota ta tashi daga nan Sokoto za ta je Kano ko za ta je Abuja duk inda za ta tsaya a huta alƙarya ne ko a ce an kawo gusau a tsaya daga ga mai sai da kaza ga mai sai da kaza ga mai sai da ruwa in baka so ga nan da kyauta fi sabilillahi bakin masallaci ka sha ina aka samu ruwa kyauta fi sabilillahi a da lokacin da ake wa'annan abu wa'adda su bale ya baka fi sabilillahi nan fa ba da dadewa ba malamin mai bamu labari a Madina al-Qurashi yace muna wani mutum ya zo daga Morocco mutane da yawa na labarin da nake faɗi sun san shi a Sokoto yanzu wanda suka yi shekara 70 waye wanda suka yi zuwa Makka a da a kafa sun san in ka je makka lokacin suna cikin yunwa lokacin suna cikin babu lokacin malamin mafiyawala ya ce wani ya zo daga morocco ya zo da dama in za ka je makka da guzurinka na abinci kaka tafiya yanzu kuma sai dai ka tafi da yaji ƙara spices ka tsaka iske shinkafa kaza ba mai zuwa maka ya ce ya tafi da buhun shinkafa ya je can ya riga da hawa ko me ka san wai kawai an wuce wurin in ma zaka tafi wanda ke cewa wayo babu shi zai ma dariya dariyar mi ta kai ma kai akwai kai ka aza babu haka yake maka da ita dariyar fa amma kaza sai akwai shinkafa to da babu duk wanda zai tafiya sai dai ya tafi da guzuri ne nan don shi Allah ya ce wata zawwadu fa inna khayra zadi taqwa in za kuna maka kowa ya rika guzuri nai saboda me saboda babu abinci a can to sai ce wani ya zo daga Morocco da ruwa nai da dabino nai ko da ya aje nan Madina aka yi shi ko da ya aje dabino ya kewaya sai aka sace dabino ko da ya to an sace dabino sai ya kawo ruwa ya aje na ya koma gehe ya tsaya ce kwacci dabino ne sai ya to neman ruwa sai da ta babu yana nan ko sai ga mutum da ya zo ya zo ya dauke ruwa sai ya kama shi ina dabino kuma shi ya sace dabino saboda ya san mai jazu wani ya sace ba ina ruwa ne da ruwanka ya ƙara ba gaba ko ina zai samu ruwa saboda mai saboda yanzu ana cikin ni'imar da ba a taɓa yin ta ba a da a tarihin rayuwa ba a taɓa ni'imar da ake ciki wata kowa na da abinci kowa na da kaza wa'anda ba su da abinci akwai su suna can ba a jin kukansu ko suna kuka wa'anda muke jin kukansu su ne masu smartphone masu data su sai su sa wa'anda sun iya rubutu wa'anda sun iya kaza wa'anda sun iya kugi kak ku biye musu kak ku yadda da wannan ana nuna min lokaci yayi gobe za mu ji irin irin butulcewar da wa'annan mutane suka yi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe zukatanmu ya shafe cikin littafanmu Allah ya sa mu zama cikin bayi masu gode mani ni'imar Allah Allah ya sa kada shi ɗan ya samu nasara a kanmu na alƙawalin da ya yi cewa sai ya hana mu na gode ma Allah Allah ya sa mu zan cikin kaɗan da Allah ce wa qalilun min ibadiyya shakur ɗan kaɗan ne ke godewa mu zama muna cikin su wallahi an tamban wace baiwa Allah ya yi min mafi girma ita ce gode ma Allah ni kullum ganin nake cikin ni'ima nake ni ban taɓa ganin babu ba wallahi ban taba ganin babu ba na taba ba da sallar juma'a wannan masallacin banda abin da zan ci gidana amma wallahi ban taba sai da bayan ina gama sallah nan nan da ba da sallah ina gama sallah sai ni samu naira dubu biyu sai ni gane cewa ashe fada banda dubu biyu in nan fada ban samu kaza ba to watan kakwai tsammani in nace akwai akwai wai na tara da yawa ne a'a kawai dai na gode ma Allah da abin da akwai kenan ba san wata ni'ima da Allah ya min wata baiwa da Allah ya min ba kamar ganin ni'ima tai komi godewa nake ko gidana na shiga dun ni shiga gidana na ce alhamdulillah Allah masha Allah la quwwata illa billah kaka ga so kaga dan gidan kamar rami dan karami amma dai na gode wa Allah akai haka eh eh kaka ya do gida da yake cewa kamar gida ne eh ah babu wani amma dai alhamdulillah da Allah ya ban shi eh wani yana kan yana kwana babu shi to shi ya ce ni ni kuma na samu rami ni zai hana in gode ma Allah akai ne a gode ma Allah na
ko mun ga alamun gode Allah Allah ya kara ba su Allah ya kara Allah kara mi yake Allah ya kara Allah ya gode ba mu ikon gode mu ni'imomi um akwai tambaya ɗaya da ya kamata mu saboda yanayin lokaci amma tambaya ta tsayi tun ranar farkon rubuto ta akan matsalar cewa yana da matsalar da ya kamata ya saurari wa'azi akan hatsarin cin haram yana neman fatawa ya ce shi ne mahaifinsa ya siya masa ofa ta aiki tun lokacin da ya kammala secondary school yana amsa albashi amma baya zuwa wurin aiki yanzu tsawon shekara shidda kenan kuma wannan ofa ya yi amfani da ita wurin ci gaba da kafinsa na secondary school har ya kammala university ya yi amfani da wannan ofa wurin tara abin da suke kayan aikin da yake sana'a da su ya ce yanzu bayan kammala karatu wurin aikin da yake aiki an nemi ya kawo takardunsa na gaba da sakandis domin a yi postin ɗinsa a ba shi wurin aiki ci gaba da zuwa da ƙarshe ya ce ina rufin malam ya taimaka min ya an sami wa'annan tambayoyi kamar haka shi malam zai iya fara zuwa wajen aikin da yanzu za a yi postin ɗina malam ya zan yi da kuɗin da na ci tsawon shekara shidda alhalin bana zuwa aiki sai kuma ta ƙarshe a kuma yanzu ban da kuɗin zambiyan wannan kuɗin a halin yanzu tambaya ta ƙarshe malam ta zai iya tsaftace sana'ata daga haram alhali kusan kashi hamsin zuwa saba'in na kayan aikin da kuɗin wa'ancan ofa ne wanda ban zuwa aiki na su kuma ban da halin yanzu da ɗaya zan iya sai wasu kayan aikin ci gaba da aikin da nake yi na farko dai bai halatta a sai mutum ya sai ofa a dinga bashi kuɗi baya zuwa aiki wannan a ko ina baya halatta kai ma ka sani in kai adda kamfani aka yi ma haka ba za ka ji daɗi ba don haka masu yin haka su ji tsoron Allah su daina na biyu hakan ya riga ya auku kuma ga dukkan alama baka da hali ka yi amfani da wannan offer ka yi karatu ka yi amfani da wannan offer ka kafa jalle yanzu ba fatawa zan baka ba shawara zan baka na farko dai ita fatawa tambaye ka ta farko eh ka je a yi maka posting ka ci gaba da aiki sai ya kasance albashin ka na daga lokacin ya zama halas ya kasance aiki kai aka ci gaba da baka na biyu ya za ka yi da abin da ya wuce yadda za ka yi da abin da ya wuce ka yi ƙoƙari in Allah ya hore maka ka biya wa za ka biya ka biya ta kyautata ma jama'a da makwabta dukiyarsu ce wanda ya ɗauki dukiyar jama'a ya ɗauki dukiyar jama'a kuma ya san in yan mai suwa wani zai canyewa ko kuma kama shi za a yi abin da zai yi zai sa cikin masalihul amma yanzu ka san wayannan karatun da ka yi da wannan sana'ar da kake yi kuɗin jama'a ne don haka sai ka kyautata musu ka gina wasu abubuwa da jama'a suke bukata a unguwarku in babu bohol na ruwa ka dage ka dage ka gina bohol na ruwa jama'a su doka fi sabilillahi cikin kuɗin su ne wai da kai ci na albashi in unguwarku babu wata hanya da kake iya yi babu wani gyaran kwatami da kake iya yi kayi in wuta unguwarku ta lalace da kake iya gyarawa jama'a gari ba sai sun yi tarbace ba kayi in ka samu marayu a unguwarku da waɗanda ba su da kuɗi a unguwarku da talakawa a unguwarku da wanda a cikin tsanani da kuma waɗanda ke bukatar kuɗin magani to ka sai musu ka basu a yi ta haka har azame innal hasanati yuzhibna sayyi'at da haka muna fatan Allah ya yafe maka Allah ya yafe maka ya yafe muna duk zunuban da muke yi Allah ya dauki darajojin mu na ka tsaya ga alama nan zamu tsaya ko to nan zamu tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa